أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إذرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabirul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon allah ta'ala abinda za mu faɗi allah sa albarka a cikin shi idan kuma ta ba yau muna ranar talata ashirin ko takwas da watan haka ne ko takwas da watan sha'aban shekara ta 1447 hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine 27 da wata na daya shekara ta 2026 miladiya a satin da ya wuce muna cikin mun kare sura wannan sura mai tarin albarka suratul haka yau za mu tashi in Allah ya yarda farkon sura wanda ake ce ma ta'ala sa'il muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatun Allah ya sa wannan karatu ya zama ɗaya daga cikin sabubban da za su kai mu aljanna ya gafarta mana ya gafarta mu uwayenmu gabaki daya za mu tashi yau insha Allah kan sura suratu sa'ala sa'il ko kuma ana ce mata suratul ma'arish za mu tashi kan farkon sura na'am ni Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim na'am sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'a na'am للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا
الله أكبر إنهم يرونه بعيدا ونراه ونراه قريبا
wani ayoyi a cikin wannan sura suna tuna mana mutuwan malaminmu shugabanmu imamu jafar adam Allah ji kanshi Allah rahamshe shi jafar adam iya karatun wannan sura suka halbe shi a masallacin shi ba cikin sallah asuba iya karatun wannan sura ko da yaushe muka zo tafsirin wannan sura sai mun tuna da shi mun mushi addu'a limamin limammai malamin malamai Allah ji kanshi Allah rahamshe shi Allah sa ya huta kamar lokacin da yake faɗin wannan ayoyi na ƙarshe da alarama ya karanto suna ganin tashin kiyaman nan nesa ne mu ko muna ganin shi kusa ne ashe su tuna har sun zo za su kashe shi suna cikin masallacin an yi ta'addi a nan wanda yake shi ne Allah subhanahu wata'ala ya kara ya kara mana farkon wannan sura ya fara ta da sa'ala sa'ilin na farko sura ce makkiya kun san hukumce-hukumce na surori makiya da madaniya sannan kuma tana da ayoyi 44 Allah ya fara cewa sa'ala sa'ilun bi azabin waƙe ai mai tambaya ya yi tambaya dangane da azaba mai abkuwa lilkafirina laisa lahu dafe zata abkukan kafirai wanda babu wanda ya isa ya ijita za ta zo minan lahi dil ma'arij daga gurin ubangiji ma'abucin ɗaukaka da matattakila ta arjul mala'ikatu wanda mala'iku suke hauhawa su tafi gurin shi war ruhu tare da jibril shine ruhu ilaihi zuwa gare shi Allah fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana a cikin wani yini wanda kwatankwacin shi shekara dubu hamsin ne kaga anan gurin farkon aya wannan malamai sun mata fassara biyu kuma tana da kira'a biyu akwai kira'ar da ta zo da cewa sala sa'ilun sala sa'ilun bi azabin waqi akwai kira'ar da ta zo da cewa sa'ala sa'ala sa'ilun bi azabin waqi to me ake nufi da sala sa'ilun sala ya fito ne daga abin da yake gudana kamar ruwa kamar wani abu in ka zuba shi haka wanda zai gudana ya tafi sa'ilkin wannan kuma wani kwari ne a cikin jahannama na bala'i na musiba wanda wuta ce da ba- kamar volcan linkin linkin volcan suke gudana a cikin shi kenan azaba ce yadda zaka fassara wannan aya a malaman da suka faɗi wannan fassarai sala sa'ilun ai kwarin wannan mai gudana ya gudana bi azabin waƙe da azaba mai wadda take sai ta abku sai ta abku gawa lil kafirina akan kafirai tabbas laysa lahu dafi babu wanda ya sai tsare wannan azaban sai ta abku fassara ta farko kenan fassara ta biyu sa'ala sa'ilun ai mai gaugawa istijal kun san kawurai mutanen makka wanda Allah ya aiko annabi a kansu suna gaugawa suna kiran azaba wai ta zo za mu ji wasu daga cikin ayoyin da suka yi kiran azaba ta zo sa'ala sa'ilun ai mai tambaya mai gaugawa yana tambayar ka ya kai rasulullah bi azabin waƙe wai azaba wannan da zata abku ta zo mana eh sun shirya wai azabar ta zo mana Allah cikin Qur'ani yana ke ce mana suka ce rabbana ajillana qittana qabla yawm al-hisab min al'adabi ya Allah suka ce ya Allah a yanko mu rabon mu na azaba kamun ranar lissafin ma kamun ranar kiyamu ma a mu azaba tamu da yake cewa akwai azaba to a zuba mu ita a narko mu ita mu gani Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azab suna maka gaugawa cewa wai ka zo da azabai shi kuma Allah subhanahu wataala tabbas tabbas zai kawo azaba wannan kuma hallau suke cewa Allahumma in kana hada huwa al-haqqu min وإذ indik قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ku ji mu gane hal Allahumma roƙon Allah suke Allahumma ya ubangijinmu in kana hada wannan abin da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake faɗi dare da rana in kana hada huwa al-haqq min indik in dai hadda gaske ne daga gurinka ne Allah to fa anzil alaina menene ijaratan minas sama aw aw aw
أو ائتنا أو ائتنا بعذاب أليم.
أليم fa anzil alaina to ka sabko mu duwal wasu na azaba daga sama ya tamarmarta mu ya hallaka mu ko ka zo mu da azaban mu gani haka suke gaya ma Allah wai Allah ka sabko mu azaba in hal Muhammadu da yake faɗin cewa Allah ɗaya ne shi kaɗai za a bauta ma a yi sallah a yi azumi ko ko a lokacin nan ma saboda suran makiya ce ibadu duka ba su sabko ba kawai a ce annabi ta yi qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce kawai babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah za ku samu rabu in har da gaske ne suka ce Allah zubo mu ruwan azaba zubo mu balbala'i na wuta na dole wasu na wuta a yanko mu yankin azaba Allah ta hauka mu kaga sun yi gaugawa azaba za ta zo la muhalata za ta zo to shine nan gurin sa'ala sa'ilun ai mai gaugawar tambayar azaba ya tambaya bi azabin wake akan azaba da tabbas za ta afku lil kafirina akan kafirai laysa lahu dafi babu wanda ya sai tsare azaba wannan bari gaugawa haba yace bari gaigaye ka cikin bari gaigaye ka cikin zawwa za ta yi azabai ku bar gaugawa to shine fassara wannan ta farko saboda eh, malaman da suka ce sala sa'ilun tafsiri biyu suka yi wani tafsirin nasu ya daidai da wannan mai tambaya ya yi tambaya akan azabar da zata abu ta zo musu da gaugawa tafsiri guda suka ce kuma a asala ana nihin mai gudana wannan kwari na cikin jahannama mai bala'in azaba ya gudana da azaba a cikin da azabar da la muhalata sai ta tabbata duka fassara kowace ga biyo tahiya take daidai ce kuma manya-manyan malamai sarrafin sale suka fassara haka nan lilkafiri na laisa lahu dafe za ta zo min Allahi bil ma'arij daga ubangiji subhanahu wa ta'ala bil ma'arij ai ma'abucin falala da ɗaukaka kaga anan gurin ma'abucin falala da ɗaukaka amma ibn abbas shi ya zaɓi waccan fassara cewa ai sa'ad sa'ilun mai tambaya yayi tambaya mai gaugawa to yace ai minallahi bil ma'arij daga gurin Allah bil ma'arij ma'abucin wanda yake da matattakala hanya daga nan gurin kasa zuwa sama akwai hanyoyin da mala'iku suka san su suke hawa suna tahiya zuwa gurin ubangiji subhanahu wataala wannan ayatu take karanta da mu baccin wannan tana karantar da mu cewa Allah yana sama mala'iku ina suke sai gurin Allah minallahi dil ma'arij ilayhi yas'adu kalimut tayyib wal amalu salihu ya rabb na'am والعمل الصالح يربع zuwa ga Allah ne duk wata kalma aiki mai tsarki mai tsarkaka mai kyawu yake hawawa ya tafi gurin Allah aiki mai kyau ya daga shi ya tafi zuwa ga Allah wannan yana nuna mu lalle lalle Allah yana sama amma jin shi da ganin shi da ikon shi da sassarrafa komi wannan yana ko'ina yana ko'ina a ko'ina iya ikon komi yana ganin komi yana jin komi komi ne ne kowar ka ɗaya daga cikin takarda mai takarda ganye ɗaya daga cikin ice ya faɗo Allah ya san da shi a garin da yake kuma shi ya ba shi izini ya faɗo wannan ikon shi tamu ne alkamala lillahi azza wajal cikan iko sai Allah subhanahu wataala amma shi Allah yana ina Allah yana sama ayoyi da yawa sun nuna lalle da hadisai da dama ingantattu sun nuna lalle Allah yana sama kuma hankali ma ya nuna Allah yana sama a hankali yin zaka yadda ina fiye daga hannunka ka taba me tsawayen muku Allah ka bani Allah ka bani anan ma Allah ka bani ka taba yin haka nan ashe haka kake daga sama kake so abin ya zo maka hankali ya nuna Allah yana sama ayoyi sun nuna ay- Allah yana sama hadisai ingantattu sun nuna Allah yana sama amma ikon shi da ganin shi da jin shi da kudurar shi da komai shi wannan yana ko ina an fahimta ko an fahimta karatun ko minallahi bil ma'arij daga gurin Allah ma'abocin matattakala da mala'iku suke hauhawa su tsaye zama ta arjul mala'ikatu wanda mala'iku suke hauhawa su tahi war ruhu tare da jibril ruhu anan ana nihin jibril jibril shine jibril din shine ruhu a nan gurin za su tafi zuwa ga Allah fi yawmin cikin wata rana me yace fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana خمسين ألف سنة a cikin wani ne wanda kwatankwacin shi shekara 50 alf shekara dubu hamsin to a nan akwai bayani ku lura da kyau da wannan ayoyin a cikin su- suratu sajada Allah yake ce mana Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa ala al arshi kuma fa malakum min dunihi min waliyin wala shafi afala tatadhakkarun aya ta hudu cikin suratul sajada sai yace mai kuma yudabbirul arda ayudirul arda minas sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun kaga anan gurin Allah subhanahu wata'ala yace Allahu allazi khalaqa samawati wal ardi Allah da muka ce a bautata ma shi kadai shine Allah wannan wanda ya halicci sammai ya halicci kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sammai kin da kasai kin menene a tsakanin sama da ƙasa dukkan makhlukat da muke raye da su dukka mutum da aljani da iska da mine kuma da ruwa da itace da kwari da dabba da duka ai tsakanin sama da ƙasa suke to abin da yake cikin samman gaba ɗaya guda bakwai da abin da ke cikin ƙasan gaba ɗaya har zuwa ƙasan ƙasa da abin da ke tsakaninsu gabaki ɗaya Allah ya halice su kuma bainahuma ya halice su fi sittati ayyamin a takadirin kwana shidda Kulu- ku rike da kyau a takadirin kwana nawa kwana shidda sun mastawa alal arshi kuma sai ya daidaita shi Allah a bisa al'arshin shi daidaituwa wadda ta yi daidai da shi yaya ce daidaituwar da ta Allah ba mu sani ba babu kuma wanda ya isa ya faɗi ga yadda daidaituwa yake wanda ya tambayi Imam Malik ya ce mai yaya ne Ar-Rahman alal arshi istawa Ar-Rahman Allah ya daidaita a bisa arshi ya ce daidaituwa Imam Malik ya yi shiru ya ce daidaituwa dai kowa ya santa kuma yarda da Allah ya daidaitun saboda ayoyi ne na Qur'ani wajibi ne dole ne mu yarda amma kuma yaya Allah ya daidaitu ba mu sani ba ya ba mu sani ba kuma sahabbai ba su tambayi ba annabi yaya Allah ya daidaitu kuma annabi bai wadi maka ba ashe tambaya ma ka tambaya ya ne daidaitu ta Allah wata bid'a ce Imam Malik ya ce wannan dan bid'a ku hudda mun shi daga masallaci eh mana aka sa dalibai suka fita da shi waje kawai kai imani Allah ya kai kace ka daidaito a sama yi mun yarda wace irin daidaito ce ba zancen ka bane eh wannan ba a gaya maka ba kuma dole ka yi imani Allah subhanahu wataala thumma stawa ala al-arshi daidaita a bisa arshi malakum min dunihi min waliyin wala shafi ba ku da wani majibincin al'amarin ku babu wani wanda zai cece ku illahu sai dai shi Allah subhanahu wataala aya wannan sai ta ce afala ta tazakkarun shin ba ku tunawa ku azu ba ku lura ku yi aiki ma ko da hankalinku mana ku lura ku gane to sai ya ci gaba daga sama da da aya yudirul arda min as-samai يدبر الأمر من yudirul arda السماء إلى min as-samai ila الأرض ثم al-ardi يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون shi yake caccanza al'amari daga sa- daga minal daga daga ƙasa zuwa sama kuma daga sama zuwa ƙasa thumma ya arju ilayhi yanda yake aiko mala'iku su zo su koma su zo su koma su sake zuwa su koma zuwa sama sai ya ce mine fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun a cikin yini da za ku kididdige zagon mala'ika daga can sama zawa arda ƙasa a kwanukanku a samu abin hawa ko jirgi ne ko fize ne mai tsana wanda ya fi kowanne gudu sai ya yi shekara dubu kamun ya kai gurin alfasanatin min mata udun a irin shekarunku na nan duniya zalika alimul gaibi ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم wannan shine Allah wannan shine masanin abin da ke boye wannan shine masanin abin da ke fake mabuwayi ar-rahim yarhamakallah ar-rahim mai jin kai shine wannan Allah wanda sunan shi Allahu baka taba samun suna ba mai irin wannan kamala da cika ka rubuta Allahu yana daga cikin mu'jizai ka goge duk harafin da kake so ma'anar dai tana nan shine Allah na farko in kana so ka goge alifin na farko sai koma lillahi ka ƙara goge lamkin na farko sai ya koma lahu ka ƙara goge lamkin sai ya koma hu ana nihin huwa wani suna ya isa yi wannan sai Allah subhanahu wataala yana daga cikin mu'jizai shi kuma a cikin Qur'ani ma akwai irin wannan mu'jizat da yake faɗi ka ga jumla ka karanta ta daga nan ta baka nafsul ma'ana ka karanto ta da baya baya harafin zaka dinga yin ribat kana karantawa baya baya sai ka ga hallau nafsul ma'ana ya baka kamar wata irin jumla ce kamar rabbuka fakabbir ka girmama ubangijinka kaga aka rubuta ra ba da da kafin fa ka bir to karanto ta daga nan baya baya zaka ga rabbuka fa ka bir ka karanta ta daga gaba ka karanta ta daga baya duka ɗaya zan da baka rabbuka fa kabbir ka dinga karanto harafin da ɗaya ɗaya ɗaya da baya baya zaka ga rabbuka fa kabbir ka girmama ubangijinka waye sai yayi magana mai irin wannan salo Allah da ya halicci duniya ya halicci sammai ta kasai ya sanya rana ya sanya wata yana daga cikin mu'jizar shi hallo yake kullun fi falakin kowanne yana cikin hanyar shi to ka karanta kullun fi falakin ka karanto ta da baya baya hallo ka gani fi falakin ka kin wannan sai ka karanto ta kullun fi falakin haka zaka bada ta yana daga cikin mujizar qur'ani to irin haka ne inda Allah ya ce wa fi anfusikum ko cikin kanku sai ku gani afala ba ku gani ba ku gani ba ku ga aya ta cewa shine Allah to wannan aya ta yi zancen shekara dubu wannan aya da muke zance a cikin suratul ma'arij ta yi shekara shekara alfa fi yawmin kana miqdaru 50 alfa shekara dubu 50 to akwai wata su aya hallo a cikin suratul hajj ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدا وإن يوما وإن عند ربك يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون
to nan kuma hallo me zaka ce yasta'jilunaka bil azab suna ma gaugawa azabar ta zo ta abkumana walan yakhlifu Allahu wa'ada ku sani wa Allah bai canza alƙawarin shi azabar nan zawwa za ta yi sai yace wa inna yawman inda rabbik ka sani wuni daya a gurin ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'udun kamar kwatankwacin shekara dubu ne dangane da abin da kuke lissafawa ha She- nan an ce rana guda shekara dubu hamsin nan an ce rana guda shekara dubu can an ce rana guda shi ma shekara dubu da suratul ma'arij da suratul sajada da suratul hajj to wannan ne wanne wasu malaman tafsiri suka ce dukkansu ranar kiyama ne dukkaninsu saboda ranar kiyama in aka yi tsayin wannan musiba da bala'in da ke ciki wani zai ga kamar shekara dubu hamsin ya yi wani kamar shekara dubu ya yi dukkansu haka nan ne amma tafsiri wanda yake arraje na jamhurul ulama ta kai a'a shi wannan na cikin suratul sajada koro zancen kaga zancen menene ake yi Allah subhanahu wata'ala yana zancen mala'iku zuwan shi zuwansu da zawarsu da komawarsu da zawarsu duka mala'iku ne suke sabka kullum ta Allah akwai mala'iku ne suke sabka to shi wannan ne yake zancen shekara dubu da za ku kilga da za ku kilga kamar eh, muwasalat mai gudu a lissahinmu kamar kimanin shekara dubu ne ta yi a daya za su yi ta tamam ƙibtariyo su mala'ikun to wanda ya yi su ƙaƙaye kamar ƙibta ido shekara dubu za a dinga gudu su sun shi kamar kibtar ido sun zo kullum Allah yana sabko da mala'iku duniya kan wanda suke biye da ma'aikata da kowa kowa yanzu Allah subhanahu wataala da yace mana eh kowa a gurin shi akwai mala'iku ba mala'ika ɗaya bane ba raqibun atidun din wannan ba ɗaya bane ba raqibun ana ne mai muraqabarka atidun wanda yake tare da kai Allah sake da kai baka iya koye mishi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana ra'al khamis da ran litinin ake kai ayyukan bayi gurin Allah ake fasa su da service mala'ikun da suka zauna da kai litinin talata laraba alhamis su da aikinka wasu su zauna da kai alhamis juma'a su du ladi litinin sai su aikinka haka ake ta yi haka ake ta yi kuma kullum mala'iku sayyahin suna sabkowa duniya suna neman ina ne ake ambatan Allah su lullube mutanen da aljannin da suke gurin da rahamal Allah ashe kamar kibta ido ashe da za ka yi lissafi a kwanukanka kamar shekara dubu ne malamai suka ce wannan yana zancen wannan na shekara dubu amma wannan na cikin suratun ma'arif sa'al sa'il shi yana zancen tsayuwar ranar kiyama ne yana zancen tsayuwar ranar kiyama ce kamar shekara dubu hamsin shine wuni wuni wuni wuni guda a tsayuwar ranar kiyama ranar da za a yi lissafi kai al'amarin hu mai yawa ne Allah kiyaye wannan kenan yusawwirun sai Allah ya ce me ina muka je ila yawan fi yawan kana miqdaru 50 alf sana fasbir mun karanta wannan gurin ko fasbir sabaran jamila wannan aya wasu malamai suka ce an shahe hukuncin ta amma aikin ta yana rubutun ta yana na cikin qur'ani Allah ne yake ba annabin shi manzon shi da ya aiko yake ba shi haƙuri ya ce mai fasbir sabaran jamila ka yi haƙuri haƙuri mai kyau da wannan cutarwa da azabar da suke cuta muku wannan kahurai ku yi haƙuri sabar iri biyu ne akwai sabaran jamila akwai sabar akwai haƙuri akwai haƙuri mai kyau haƙuri mai kyau shi ne ka yi haƙuri kuma ba rarrauka ba bi baya ba bi ta da kulli a kawai ka yi haƙuri magana ta wuce baka so ma magana ta da ta ta shi ne sabaran jamila shi ne ake so kowa yi ba amma mu yanzu wani ya rafce ka misali ya mare ka ya haɗi haƙuri bai gani ba ne sai ka haƙuri amma kana jin ratarin wallahi wallahi ya ji mini ciwo amma kuma ka yi haƙuri wallahi wannan kai ka ga yadda ya dige ni ka kana da ka ga shi kuma ka fatare shi ne ko ya taka kai wuce to wannan ai ba ba sabarin jamila ba ne shi sabarin jamila babu rarauka a ciki Allah ya ce ma annabi ki kai haƙuri haƙuri mai kyau wanda kaka ka aka malamai suka ce wannan aya an shahe hukuncinta lokacin da Allah ya ce ma annabin shi Allah ya san goma ayar yaƙi cewa mu yaƙe su wa idu lahu mastata'atu min kowa ku bi tattalin kayan yaƙi ku yaƙe su da ku ƙara bari ana wulakantar da ku ku yaƙe su kawai fasda bi ma tu'mar wa arid anil mushrikin ha ilau faɗa abin da aka umurce ka a hili ka bujirce ma mushrikai Allah ya ce inna kafaina kal mustaqim inna kafaina kal mustaqim duk masu ma izgili Allah ya ce na isan maka da su haka kuma Allah ya isan mai da su innahum yarawnahu ba'ida wai su suna ga wannan tashin kiyamar lokaci ne mai tsawo guri ne mai nisa ba yau ba za a yi shi kawai dai kai kake faɗi sai Allah ya ce wa narahu qariba muna ganin kusa ne kusa ne ɗan lokaci ne ɗan ƙanƙanan za a tashi kiyama kuma ma kamun tashin kiyaman ma ai wanda ya mutu shi kiyamar ta tashi shi kuma kamar kana barci zata ji ka a kabari baka ji malamin da ya hudu ba kwanan akan wanda ya muhalkin nan ashe shi muhalki ne yake bai sani ba yayi muhalki ya mutu aka zo aka binne shi ya kuka iya ihu yana cewa da raina yace bari limamin yazo ai shi ya sanni liman da yazo iya ce mai liman da raina ya ce allahu akbar a ji a sayo likafani aka zo aka mai wanka aka ta yace sai da aka binne shi sai ga mala'ika a cikin a cikin kabari ya tsamnar da shi ya ce man rabuka iya karkarwa ya ce shi bai sani bai na gwaranci ya ce da ya daga sanda ya nushe yadda dai hadisai suka kawo sai firgita sai tashi ya farka a yi yi fara bin malamai ya ne fassara mawalkin wannan ya ya ne fassara mawalkin wannan yawar ci asiri kawai baka aiki kirki koma ga Allah tun da ka kasa cewa la ilaha illallah tun da ka kasa ba da amsar rabiyar lawo Allah shi ne ubangiji na a cikin kabari ka koma ga Allah kawai to kaga al'amarin yanda yake baka shirya ba za ka je ka a kabari da yawa suna cewa in mutum ya mutu ba bai sani ya mutu saboda shi yake hire iya mutu hira yana ku ina za ku da ni kaza kaza yaya aka yi jifa da raina ni ban mutu ba amma ba mai jin shi bai iya daga hannun shi bai iya komi sai a kai abin ne in kana hairan sai ya iske alkhairin shi in sharri ne shi kuma ya iske sharrin shi Allah ya yi su suna ga wannan tashin kiyaman nesa ne Allah ya ce muku muna ganin shi kaɗan ɗan lokaci ne ɗan kaɗan ba mai nisa ba shi kuma idan aka ta yi yi sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل ويذل الله الله الظالمين ويفعل الله ma yasha ويفعل ما يشاء Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabit da faɗa ta daidai daga mala'ika ya tambaye su a cikin kabari man rabbuka zai ce rabbi Allah ma dinuka ya ce dini al-islam ma da ta ƙuli fi hada rajul ce muhammadun rasulullah ya ji daɗi ya ba da amsoshi da kyau ya ci jarrabawa sai a nuna mai gidan shi na aljanna kuma a ce ka yi barci mai daɗi albishirinka kuma in an tada kiyama zaka shiga wannan gidan a hudo mai taga ga gidanka a aljanna a lokacin mumuni zai ce rabu a kimu sa'a ya Allah a tada kiyama yanzu yanzu kai mu muna fama mu dan kai wani abu kai kana tada kiyama eh mana ai kowa yanzu ba tsoron mutuwa bane yake wai me zaka kai ma Allah me zaka kai ma Allah shine kake tsoro me zaka shin kai tattalin abin da zaka kai ma Allah wani malami a Saudiya ya taba wata hudu ba samari ne guda uku suna fasikanci suna shigantaka suna ɗaukan mota suna tafiya daji da dare wata rana sun tafi suka wance su sayo abinci ba yake cewa suka tura guda ya je ya sayo abinci ya dade ya dade bai zo ba a mota sai guda ya zo a mota ya dau ya dauke shi ya ya tarbo shi iya zawa da tsakar dare wajen kare biyu uku haka sai isko wata mota ta yi taro akan hanya ta yi taro da ya iso sai ga ya jannabe motar shi share guda sai ga abokin shi ne ta yi taro ba kowa a titi kowa iya ta iya barci su suna nan suna sahara suna iskanci da dare wanda ba su barci su musu yi ba addu'a su musu yi ba qiyamul layli su musu yi ba salloli ba su je ba kuma su kai barcin ana ta shigantaka bai iya kusantar wutan ma ya ce shi malamin yake faɗi ballantana ya mai magana ballantana ya ya huddo shi daga cikin daga cikin motar nan yana kallo ya ci motar nan sai da ta toye kurmus a gaban shi yana ciki yana ciki yana ihu sai ya ji yana cewa ma da aqulula ma da aqulula mi zan ce mai mi zan ce mai shi wannan abokin nashi na waje sai ke cewa minu minu wane wane kenan wani sako ne ya faɗi ya gaya mai kan an jima sai ya ji wata magana ya ce kamar daga cikin rijiya da eko ranna mai hutawa kamar ɗaki ma in babba ne a yana amsawa me ake ce da amsa kowa sai ya ce mishi Allah Allah me zan ce mai daga nan shi zuce shi ta kaya me zan ce ma Allah yace to shi ya yi kurmus ya zama toka yace to ni kuma in naje yanzu me zan ce mai haka malami yayi hudu ba shi to yanzu da ni da kai da ke da kowa yanzu mun shirya mu tai gurin Allah in ka je me zaka ce mai ashe kowa bai shirya ba to mu shirya mana mu yi ta yi Allah kama mana Allah haƙi wannan da ya ce Allah in na je yanzu mi zan ce mai ya mutu akan batari da malamai sun yi ta bayani an yi ta rubuce-rubuce a jaridu akan cewa Allah ya gafarta mai ya yi nadama wace irin nadama wannan nadama wanda fir'auna ma ya yi da a cikin ruwa da ya ga hallaka ai ya ce ya yi imani eh, amantu حتى
annahu la
إذا ilaha أدرك illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana وأشهد minal أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين a ƙarshe me aka ce mai الآن الآن عصيت yanzu.
وكنت من المسلمين sai yanzu za ka yi imani imanin ka bai ya amsuwa a wannan lokaci wasu kuma rubutu wanda da gani ya ce a'a ai an ɗauke shi kamar wannan wanda ya tattara ɗiyan shi ya ce ayyu abin kuntu lakum wani irin uba ne ni a gurin ku suka ce khairu abin hiyayyen baba kamu mu kaza kamu mu kaza kamu mu kaza ya ce amma ni na san kaina ban yi ba aikin alheri kas a gurin ubangiji in na mutum allah ya kama ni zai toya ni zai bani kashi ya yi wasiya ga iyan shi ya ce in ya mutu a ƙona shi rabin toka a zuba ruwa rabin toka a sheƙi don kan allah ya kama shi wasu ke ba da kiyasi da shi cewa ai Allah da ya umurci iska ta kawo tokai ruwa ya maido aka hada shi sai ga shi ga Allah bawa na ne yasa kai haka yace dan kan mu gamu ga shi ko mun gamu wannan duka kowa ra'ayi shi ne yake badawa Allahu alam shi dai ya mutu ba akan hanya Allah ba kai dai ka kiyaye kanka mutu a irin wannan hanya innahum yarawnahu ba'ida kaga wannan gurin a daidai nan wajen ne imamu jafar yana karantawa suka halibe shi su suna ganin cewa tashin kiyaman nan ne tsane wani rahu kariba mu ko muna ganin shi kusa ne sai mu gaba يوم تقوم السماء كالمهل na'am وتقوم الجبال كالعهن na'am ولا يسأل حميم حميما
Allahu akbar يبصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه dawa kuma وصاحبته وأخيه kuma ha ووسيلته التي تؤويه da duk duniya ko ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه dakata daga nan gurin Allah ya ce yau mata kunu sama'u kalmuhul shi tashin kiyaman nan da muke zance rana ce da sama duk ƙarfinta za ta zamanto kalmuhul ai kadar zai kamar eh, mai wanda ya narki ko kuma eh, in an toya dalma ko kuma ka je gurin makera lokacin da suka toye dalma ɗin wannan za a zuba ta a yi tukunya ko wani ƙarhe in an narkar da shi an kai shi 600 degrees celsius ta ake wasu ayyuka ba ba ba ɗari ba ɗari biyar yaya ake narkar da shi a zuba a yi wani abu to haka sama za ta koma ta narki duk ƙarhinta Allah ya ce wata kudul jibalu kal idil duwal watsin wannan ka za su zamanto kamar kaɗa an tsige ma ɗiyan kattai nauyi kamar abdiga manya-manyan duwatsun wannan zanga kawai kamar abdiga kun kuma kawai ranar kiyama kenan ba su labari annabi Allah ya ce wala yas'alu hamimun hamima a wannan ranai ai duk wani masoyi baya tambaye ina masoyin shi yake. duk wanda kake so duk iyasan da kake ma mutum ka so shi kai zaka bar shi duk iyakin da kake ma mutum ka ƙi shi kuma dole sai kun rabu kenan gara ma ka so shi ka gyara rayuwarka ta, ta, ta lahira ga wata mai daraja watan alhurma watan ramadan ga shi nan zai ziyar zai ziyarto mu nan da sati nawa sati uku ko Allah subhanahu wata'ala idan ya sabko a kowane dare Allah yana iyauta wasu daga shiga wuta amma banda wanda suke gaba sai Allah ya ce ma mala'ikun wannan kan ku rubuta sunansu har sai sai sun shirya tsakaninsu banda su saboda haka tun yanzu istidad na watan Ramadan duk wani wanda kuke gaba da shi ka je ku shirya in kana so ka shiga cikin wannan garaba sai kai ya kasance kana da wani abokin husuma dan ka samu wannan garaba ta cikin watan Ramadan kamar yadda Allah ne subhanahu wataala yake ce mana a cikin suratul Luqman يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا سيجمي إن وعد الله حق يا أيها الذين يا أيها الناس يا قوم تاني اتقوا ربكم كجي tsoron ubangijinku wa khashaw yawman ku ji tsoron wata irin yini wata irin rana yini la yajzi walidun an waladihi wanda walid uba baya iya ma waladihi ɗan shi baya iya mai amfanin komi ku duba yadda kuke san ɗiyanku ku duba yadda muke san ɗiyanmu ku duba 'yan samarin nan wanda suka yi armin shekara biyu uku sun samu ɗa a goyo shi a moto ana ta dariya a goyo shi a ina ne kai san shi kake ga yara da sarkawa kana ban da aiki iya kowa yana tabiye da kai da kai da shi ranar kiyama kowa ya kaɗi gaban shi subhanallah wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a wala shi dan yama uban shi wani amfani baya yiwa inna wa'adallahi haqq yace ku sani alƙawalin Allah ne gaskiya ne gaskiya ne sai ya tabbata babu wani masoyi da zai nemi wani masoyi shi sannan kuma yubassirunahum za a nuna ma kowa kowa ga baban naka kai ma ga dan naka ga matarka ga dan uwanka ga kowa amma shigulgullan da suke cikin kanka kadai sun ishe ka wai kun san me yasa ake tserewa saboda kal aje akwai wani haƙƙi wanda a duniya ya kamata ka ba da shi ka ba wannan mutumin in babanka ne ko matarka ce ko ɗanka ne to baka ba shi ba wannan haƙƙin yanzu kuma a lahira sai ka biya shi sai ka ba shi wannan haƙƙin wani haƙƙi ne shi ne haƙƙin na tarbiyya haƙƙi na cidawa haƙƙi na sukuna haƙƙi haƙƙi haƙƙi baka tarbiyyantar da shi ba baka sa shi ba hanyar Allah baka ba shi ba abinci baka mai baka za to yau kuma ga ka ga Allah ga ga ka ga shi kuma alƙalin Allah ne sai ka kauda da gudu amma sai an gama sai an muku shari'a sai ka biya shi hakkin shi wannan gudun a taɓa ladar nan naka wai shine kake gudu wala yasalu hamimun hamima babu wani masoyi da zai tambayi mun masoyin shi yufassarunahum kowa za a gwada mai kowa sai Allah ya ce waddul mujrim a wannan ranar shi mujrim miyagun iya su ne mujrimu ja'iri ya waddu wai yana gurin lauyaftadi da a ce ya ba da fansa min adabi yau ma'idin bibane daga azabar wannan ranar da ka ba da ɗanka ko ɗiyanka kai kala azabtar da kai so kake kai haka ka gane eh gaston yana dariya ne sabon aure ne dan shi guda wannan san da kake ma dan naka Allah da ya kai mu aljanna gaba daya munafiki mujrimi wai ya bada ku duba ku yi tunanin yanda mutum yake son dan shi ka bada shi kai dai kal amma azaba a wannan sai Allah ya ce mi kuma wa sahibatihi wa akhi yana gurin ya bada matar shi kal amshi azaba ya fanso kanshi yana gurin ya bada dan uwan shi na jini kan amai azaba ya fanso kanshi wa fasilatihi allati tuwi haka da dangin shi wanda suke kama mai ya ya yarda ya bada su in an ce fasila dangi dangi da da usra duka tsari ne daga daga gida sai usra sai kabila sai kaza duka ga sunan aljeri suke tsari ne kuma a cikin wata kabila guda zaka samu wani taushik taushik inna ja'alna inna khalaqnakum waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu da kabiloli da taushe a cikin kabilar tubawa kake samun irin wannan abu zaka a cikin kabilar an ce tubawa ne kuma a cikin kowace akwai taushik taushik taushik dukkan suna kala kala har da masu sunan qur'an su ma wasu ne kabila ce wannan taushik ne mai zaman kanshi eh qur'an to haka ne to yana burin ya bada fasila in duka dangin shi wanda suke kama mai ya bada ya fanshi kanshi kai dungungun gaba daya wa man fil ardi jami'an Allah ya ce sun mayuje yana burin ya bada duk duniyar wai in nashi ne ya bada shi a tsere da shi in ya da ya ga azaba sai aka ce mishi yaya kalla كلا إنها لذي na'am نزاعة للشوي
na'am تدعو من أكبر وتولي وجمع فأوعي la haula wa إن الإنسان خلق هلوعا
kalla Allah ya yi tsawa a nan gurin ka ba da wane ne a fanshe ka ka ba da wane ne kana gurin wannan aka ce kalla al'amarin ba haka ba ne ba ba a yarda ba shari'a za a yi kuma alƙalin Allah ne inna halazza ita wuta ce ta lazza ƙohon lazza ce ga ta nan ta kullo ita ce za ta zo ta a gabanta ana shari'a wannan nazza'atun lishawa ita nazza'atun tana ɗebe tana kwalbe kwatar kai gaba ɗaya ta kwalbe gaba ɗaya ta ƙona Allah ya ce kullum ma na juluduhum baddalnahum juludan بدلناهم gaira adil جلودا غير ليذوقوا ko da ya wuce العذاب fatin na jikin mutanen kawuran na dijar ta ƙone kurmus sai Allah ya sake lulluɓa musu wata fata don su ɗanɗana azaba kun san fatan mutum kala nawa ce wanzu fata wani taka da kake gani ta sama an shimhuda daga ka daga ƙasa akwai wata fara hallau baka taba jin ciwo baka ga wata fata fara a ƙasa ƙasa akwai wata fara a shimhude ha'ilau ita wannan ta sama ta yi jin kuna da kyau in ta kone a yaba ta in ta kone a yaba ta in ta kone hal abada na'am la haula wala quwwata illa billah ai musiba ce wadda take ita ce ya jama'a wallahi wutan nan in kana so ka ji ta je ka inda ɗanɗana a shana ka kyarta ka kawo yatsa ka kaji ka ji ka iya resiste to ta lahira kuma linkin da linkin bayya kilguwa kai digadigan mu ba su iya jimuri a cikin wuta saboda haka mu sai kawunan mu daga wuta mu sai kawunan mu wannan wutar da kan mu shige ta nazza'atul lishawa tana kwalbe kwata kai ta, ta soya ta tad'u man adbara wa tawalla tana kiran wanda ya juya ya bada baya yake bin Allah yake bin sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka taba jin wuta tana magana to ita wannan magana take a wani tafsiri ma ta yi da sunanka za ta yi kiranka cikin jama'a kuma sunan wanda baka zo a duniya za ta yi kiranka ta zo shigo eh a samu wani suna wanda ana gaya ma baka san shi da shi za a yi kiranka ka so wani wuri kuma suka ce tana halumma halumma halumma ilayya ku zo ku zo ku zo ku gani ba ku ka kibi na ko kibin Allah da annabi ba ko karyata ni ku zo to gani wuta tana magana ya jama'a إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا idan ka ganta daga makanin ba'idin guri mai nisa sami atlaha ta gayyuzon wami
تغيظا وزفيرا wa zafira zafir shine kamar kukan zaki zaka ji ta da fushi ta yi fushi tana ruri kamar ku- kukan zaki haka take yi ku busa busa kuma tana kira kai al'amarin ba daɗi al'amarin abun tsoro ne to irin wannan ayoyin su ne idan mutum misali ko liman ya karanto a cikin sallah za ka wasu sun kece da kuka sun yi tunani irin wannan ayoyin su suke sa zuciya mutum ta karya ya koma ga Allah subhanahu wataala kaga mutum yana cikin sallah iya ta kuka ai ba da gangan bane ya tuna fassarar abin da yake faɗi ne kuma tabbas zai abu wannan abu sai ka zuce ta karaya ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa au'a ya tattara dukiya ya kididdige ta ya ki hudda mata zakka jama'a ya tattara fa au'a ya kididdige ta ya ki bada zakka ya ki bada haƙƙin Allah ya ki bada haƙƙin ma'lum haƙƙi masananne banda zakka har ilau akwai wani abu da ake ce ma haƙƙun ma'alum haƙƙi sananne idan aka yi lissafin zakka a shekara in ka hudda ba shi ke nan ba fa abin da ya kamata ka bada a'a makwabcinka ka taimaka mishi yan uwanka ka taimaka musu uwayenka ka ba su duka abokannanka ka taimaka musu gwargwadon yanda Allah ya hore maka ba ka bada ba gaba ɗaya kai ma ka fallace a aka taimaka shine haƙƙun ma'lum haƙƙi sananne banda zakkar da zakka hudda to a yanzu mu zakkan ma wasu subhanallah sun limke kudin su ba su huddawa zakka ba su ba da zakka ba su ba da zakka annabi kuma sallallahu alaihi wasallama ya ce mana duk wanda ya tattara dukiyar in dai ta kai zakka ta zama kansu ko to wannan zakkai wannan dukiyar za a maida ta kumurci maciji mai kora kumurci garɗeɗe mai kora kun san maciji mai kora ya yi mugunta ya yi zahin cizo za a nannaɗe za ta nannaɗe ka tana ta kai ma tsara tana cizon ka tana ce ma ana kanzuka ana maluka ni ce dukiyarka da baka hudda ba haƙƙin Allah ni ce dukiyarka ni ne kanzinka da ka tattara za a nannaɗe ka ta nan- ta- ta naɗe ka ta yi ta cizon ka tana ta cewa maka wannan dahi hal abada annabi ta yi kumurci mai kora mugun kenan mugun maciji kenan والذين Haka za ta koma.
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم kaga wannan a- a- albishir ina wanda suke taske dukiya azhaba wal fidda an an ce azurfa da zinariya ana yin kamar kuɗi namu na yanzu dollar saifa euro wane ne kuma ga sunan dai kuɗin IF ko banda su ka taske ka taske ka taske ka ki hudda zakka to Allah ya ce a maka albishir da azaba mai radai kai wannan albishir ina a ce albishirin ka huta zaka to ka gani mugu albishir kenan to wannan kenan Allah kiyaye wa jama'a fa au'a ya tattara dukiya ya kididdige ta ya ki hudda a zakka ya ki hudda haqqun ma'lum haqqi wanda yake sananne kuma haƙƙi wanda yake sananne almajiri inda- wanda ya tambaya da wanda bai tambaya ba almaharum wanda ya kame kanshi a taimaka mai wasu malamai sun ce almaharum kin wannan ba ana nihin ba wanda ya kame kanshi a'a wanda aka ma gobara ko wanda aka ma sata ko 'yan fashi suka kama shi shine maharum kawai a taimaka mai kaga gobara da aka yi ta jiya a nan kasuwar dole Allah kiyaye kuma Allah mai da musu gurbin to irin wannan sai ka taimaka ma mutumin shine maharum amma kuma tafsirin nabi suka ce a'a wanda ya kame kanshi kamar yadda Allah ya ce a cikin alkur'ani la yas'aluna nasa ilhafa ba su nana cewa akan roƙon mutane wani wazakin maula ne in ka ganshi ma ne ma kake Allah raba ka da shi to ba ba irin su ba kenan lisa'il wal mahrum to wanda yake tambaya da wanda ya kame kanshi duk hakkun ma'alum zaka ba su makwabtanka ungoku ka duba ka ga me zaka iya yi a unguwa na taimaka ma talakawa kakka taske ya kasance wani mai kudin wa ungo su ba mai cin riba shi sai ko wanda zai zo mai kirari na ƙarya ya ziga shi zigi na ƙarya to wannan zai dinga dan tsatkwala mai amma yan unguwa ko yanzu akwai wata kungiya sun fito suna nan shahara suke suna share kabura suna share makarantu suna kwashe jirgi a unguwa kaga irin wannan su ya kamata a- a taimaka kaya a taimaka musu sun bar aikinsu a zuba musu kuɗi a saya musu helina a saya musu diga da kura burwar da menene kaga duka wannan aka taimaka an taimaka ma al'umma duka wannan to baya yi ba ruwan shi sai an je ya ɗan dutse duke ta naɗe shi tana halibin shi ta koma kumurci mai kora tana ana kanzuka ana maluka Allah ya yi saboda ni Allah ya ce innal insana khuliqa إن halu'a الإنسان خلق هلوعا na'am إذا مسه الشر جزوعا
na'am وإذا مسه الخير منوعا
to a nan gurin Allah ya ce innal insana lalle irin nan na mutum khuliqa halu'a an halice shi shi halu'a ne menene halu'a ayoyin wannan guda biyu na gaba su ne suke fassara mu mu halu'a bari mu ji fassarar su sai mu ga menene halu'a da Hausa halu'a abinda ake nihi idan masahu sharru jazu'a wa idan masahu alkhairu manu'a idan masahu sharru in sharri ya same shi abinda yake gani sharri ne jazu'a to sai sai raki kai kasuwa ta tsaya kai ba nayi asara kaza nayi kaza babu kuɗi duniya kuɗin ne babu a kas kaza kaza kaza raki yayi ta yin raki wa idza masahu alkhairu in kuma alkhairi ya same shi manu'a sai ya ɓoye yayi shiru ba mai jin ya ci riba baka sani ba ka yawaita jin alkhair- sharrin da raki amma ba za ka ji ba sharrin ko ai alkhairin na cin riba yanzu wannan kasa aka taba wuta ya ce yau na cin riba ba alhamdulillah yau na cin riba ya wadi sai ka yi manu'a ya yi shiru to me wannan mai sunan shi da hausa san banza mi sunan shi kwadai kwadai mai rowa ne mi sunan shi mai wannan shi ne fassara halu'a rishin godiya Allah kashin haƙuri kowa fassara nan shi yake iza masa hudur wani cuta da tsanani in ya same shi sai ga fadda ya tashi yana raki yana faɗi duka abubuwan da ba shi ne ba yana ta fallasa abun amma in kuma alheri ya same shi manu'a sai ya ɓoye baya huddo kuɗin shi baya saraka baya taimaka ma kowa shine haluwa mai kashin haƙuri ne idan sharri ya same shi mai rowa ne idan alheri ya same shi mi sunan shi da hausa a nan za mu tsaya abinda muka yi daidai allah ba mu ladan gaba daya a lokaci ya yi abinda muka yi kuskure allah gafarta mana da allah muna roƙonka a ɗan girman za ka da iyawa ka ɗan ka sani mu sani ba ya allah ka sanya wannan karatu ya zama sau bin shiga mu aljanna gaba daya ya allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacinta ya allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dacinta ya allah ka sauko mana zaman lafiya a ƙasashenmu da ƙasashen musulmi ya allah wanda ba da lafiya a cikin mu allah ka ba shi lafiya masu neman aure allah ka taimaka musu ka ba su wanda ba shi ya mamaye ya allah ka ba su abin da za su biya bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين